رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin maka zuwa madina wanda ya daidai da yau takwas ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin ainihin wato wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state muna cikin tafsirin ayon suratun nisa'i wanda ajiya muka kwana akan aya ta a 115 muka ce za mu tashi akan 116 da izinin allah amma gabanin nan ina da wani sako da nake so na isar da shi gabanin mu shiga ainihin wato karatu a satin nan akwai wasu 'yan uwa matasa masu himma kwarai da gaske sun zo sun same ni a masauki mun tattauna da su suna da wani foundation a suna dauke da sickle cell ma'ana kamar ka ce masu larura ta wannan sikila kenan sunan tafiyar tasu ita ce sickle cell support and development network daura katsina state nigeria sun zo mun tattauna kwarai da gaske na fahimci ina suka dosa kuma na karfafe su akan abin da suke kokarin tabbatarwa a dunkule duk wanda suke cikin wannan tafiyar da waɗanda suke mara musu baya suna ɗauke da wannan larura ne in aka ce larura ta sikila kowa ya san irin wannan yanayin yadda suke ji da kuma yanayin abubuwan da suke kokari su cimma lokacin da muke tattaunawa da su da abubuwan da suke faruwa da su da wasu abubuwan da suka gani lalle abin a tausaya musu ne matuka da yanayin yadda wasu suke musu gani gani da wanayin yadda wasu suke ɗaukar su wanda ko kaɗan ba haka al'amarin ya kasance ba kai da kake da lafiya jarabta ce shi ma da yake da ba shi da lafiya jarabta ce to don haka muka tattauna da su suka ce da Allah suna da wani roƙo a matsayin za su rubuto a littahedin nasu abinda suke bukata mu isar a gurin wannan karatu kuma ne musu alkawari kuma ga takardar su zan karanta ta yadda suka rubuto insha Allah a dunkule ko ce a gurguje abinda suke bayan sun sa adireshi nawa da bayan sallama assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malam lafiya da imani Allahumma amin yake cewa Allah ya saka wa malam da gidan aljanna Allahumma amin muna uh, muna so a kira ko a yi kira ga al'umma su fahimci masu larurar sikila ba wani mugun ciwo muke tare da shi ba da yawa daga cikinmu na ɓoye kansu don kar mutane su cutar da su da kalamansu muhimmancin awo na genotype wanda ake awo gabanin ai aure kenan da ake cewa suna so a faɗakar da wannan muhimmancin awo na genotype kafin aure ta haka kaɗai za a iya rage yawan haifar masu larurar sikila ya ci gaba da cewa ko suka ci gaba da cewa ƙungiyarmu tana ayyuka kamar faɗakarwa tunatarwa tare da wayar da kai ga al'umma akan larurar sikila sannan muna gudanar da neman tallafi na maganin jini tallafin karatu tallafin aiki ko sana'a neman lafiya ga 'yan uwanmu masu larurar sikila wannan kungiyar ba ta gwamnati ba ce ta kowa da kowa ce kuma ta shafi dukkanin wani mai larurar sikila muna kira da ku shigo cikin ainihin wato cikinmu domin tallafinku domin samun damar gudanar da ayyuka na ceton rayukan ainihin wato masu ɗauke da wannan larura ta sikila da sa hannun shugabansu da kwanan wata suka bani ita a jiya amma ziyara sun kawo min ita ne ba a jiya ba a dunkula abin da shi saƙon yake nufi shine akwai wasu daga cikin mutane waɗanda suke hange ga dukkanin wanda aka ce yana ɗauke da wannan larura to kamar wani abin kyama ne kamar wani abin gudu ne to wannan shakka babu kuskure ne dukkanin wanda yake ɗauke da wannan tunani ya munana wa Allah zato kuma kai ma baka fi Allah ya jarabce ka ko ya jarabci wani naka ba lokacin da Allah ya jarabce shi da wancan ba a yi shawara da shi ba mun faɗa Allah shi yake jarabta wa na bulukun bishari wal khairi fitna تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كوا da ka gani jarabta ce don haka ‘yan uwa masu ɗauke da wannan larurar ba abun gudu ba ne ba abin kyama ba ne bari ma abin jawowa a jiki ne abin a tallafa musu ne da shawarwari da kuɗaɗe da magani da abin da za su iya yi su kaɗai suka san me suke ji a yayin da suke ainihin wato jin wannan ciwo ɗin lokacin da yake ba mu wani labarin da wata ta rasu a gabansu da yawan waɗanda muke tare duk sai da jikinmu ya sanyi lalle za a tausaya ire-iren waɗannan kwarai da gaske abu na biyu na yi magana da imam malam hassan shugaba na wannan markazi ɗin yiwuwar yadda za mu ɓullo wannan 'yan uwa da izinin allah dukkan wanda yake da wani abu da zai yi musu ga sunansu na yadda na faɗa sickle cell support and development a network daura katsina state nigeria zai nemi imam malam hassan yana da ƙarin bayani a kansu domin mu tattauna a kansu da izinin allah don haka 'yan uwa ƙarin haske da muke so mu yi gabanin ai aure yana da kyau kwarai da gaske a je ai wannan gwajin na genotype da ake yi wannan ita shari'a tana ta ƙoƙarin kada ka je ka fada cikin halaka ne wala tulqu bi aidikum ila tahluka Allah ya faɗa kada ka je ka jefa kanka cikin halaka idan ta tabbata likitoci ƙwararru suka tabbatar daga ɓangaren da kake a iya tsammanin samun wannan to haƙurin shi ne ya fi alheri ɗan uwa sama da aji a aikata ina fata fahimta suna bayanin idan kai as ne ita as ne sukan ba da a yi haƙuri amma kai idan aa ne lafiya lau to kaga wannan shi kenan ina fata fahimta lalle a dinga gabatar da wannan gwaji gabanin ai aure wannan shine zai rage yawaitar ire-iren waɗannan ciwuka da ake samu waɗanda kuma suka tsinci kansu gabanin irin wannan lokaci ya waye na sanin aje ai gwaji wata tana nan ta manyanta ko yana nan ya manyanta amma sun kasa auruwa me laifinsu wai suna ɗauke da larurar sikila to ka sani ba fa a ce maka wai dan ka je ka auri wacce take sikila wai haramun bane wai gaya maka in dai kai lafiyar ka kalau kamar yadda likitocin suke bada akwai yanayin da mutum zai zama aa ne shi wanda ya iya zuwa ya je a ruwan nan mai larurar wannan ba matsala ba ne kuma ko a shari'a ba zai zama abin aibi ba bari ma sai dai ya zama babi na jihadi matukar kana da lafiyar kai taka sannan matukar a na biyu kana da yanayin ɗawainiyar da za ka iya jajircewa wajen kula da su ɗin ina fatan fahimta to shakka babu wannan ba ƙaramin aiki ba ne a taimaka musu waɗanda suka san su lafiyayyun ne aa ɗin ne ina fatan fahimta idan ni ma ban yi kwan ba sai da zakara ba haka kawai na zo nake maganar ba akwai situation ɗin da likitocin suke ba da shawarar za a iya aure kuma lafiya lau a likitance to don haka mu ma kuma a shari'ance ɗin irin wannan taimako ne zai ja musu ga waɗanda suke da waɗannan irin larura ɗin ina fatan fahimta amma gabanin ai auren lalle ai gwaji a gani idan akwai yiwuwar samun irin wannan to haƙurin shi ne yafi sai dai fa in kai kana da lafiyar da baka iya samu ba lafiya da rashin ta likitoci ne za su yi muku bayani da izinin Allah ubangiji Allah ya karfafa waɗannan bayan Allah da suka ɗauko wannan yunkuri Allah ya ba mu lafiya da su ga baki ɗaya kuma ya ba su haƙurin cin jarabawar abin da ya ɗora musu kuma kamar yadda na faɗa insha Allahu za mu ga menene abin da za a iya yi a bayan sallah insha Allah Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya taimake su na faɗa za a iya kontaktin ɗin imam malam Hassan wanda zai ƙara yin bayani dangane da ita wannan tafiya ta wa'yancan matasa ɗin Allah ya taimake su ɗaliban ilimi ne da yawa ana zama da karatu da su amma ba za ka ce da wane da wane ba ne don abin kada ya zama tsangwama kamar yadda wasu ke ji wannan ba daidai ba ne wannan jahiliyanci ne mutum yana ɗauke da wata larura kana ya zama abin gudu kuskure ne babba Allah ya ganar da mu Allah ya kiyashe mu Allah ya ƙara mana lafiya na'am malami Allah ya ce aya ta 116 a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah la
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم Mm.
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم Mm.
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Hakika Allah maɗaukakin sarki baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma yana gafarta abin da bai kai shirka girma ba liman yasha ga wanda ya so. Wa mai yushrik billah dukkanin wanda ya shirka ya haɗa Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya ɓata bata wanda yake mai nisan gaske in tada yad'una min dunihi ai ma ya'buduna min dunihi ba kowa suke bautawa in ba Allah ba face abin da ya shafi inathan face gumaka ne nasu kawai wa in yad'una ai wa ma yad'una ba kowa suke bautawa ba illa shaytanan marida face shaydan wanda yake mai taurin kai la'anahu Allah Allah ya la'ance shi ko kuma Allah ya la'ance shi ma'ana tsinuwa kenan wa qala shaydan yace la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa mafruḍa lalle sai na rike wani kaso kayyadadde daga cikin bayinka ya ci gaba da cewa wala udillannahum kuma lalle sai na batar da su wala umanniyannahum sai na dinga sa musu doran- ah, dogon buri wala amurannahum kuma lalle sai na dinga umarta su falayubattikun na adanal an'am lalle na dinga umarta su suna gutsutsire kunnuwan dabbobin gida wala amuran nahum kuma lalle sai na dinga umarta su falayughayyirun na khalqallah lalle su dinga canza halitta ta Allah madaukakin sarki wa man yattakhidhi shaytana waliyan kuma dukkanin wanda ya rike shaytan a matsayin mataimaki min dunillahi in ba Allah ba ko kuma masoyi wanda ba Allah ba faqad khasira khusranan mubina haqiqa yayi hasara hasara mabayyaniya ya'iduhum wa yumannihim shedan yana musu alqawari wa yumannihim kuma yana musu ainihin wato dogon buri yana musu alqawari yana musu alqawarin boge wa yumannihim kuma yana sa musu dogon burin da babu tabbas wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba komai shaidan yake musu alkawari ba in ba rudu ba ula'ika ma'uwahum jahannam Allah ya ce waɗannan su ne makomarsu ta zamo jahannama wala yajiduna anha mahisa ba za su samu wurin kauce wannan wutar ba in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya kiyashe mu wannan ayoyi yan uwa sun biyo bayan waɗancan ayoyin da muke ta tattaunawa a waɗancan kwanaki da suka gabata tun daga kan la khaira fi kathirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا bayan an gama wa'ancan maganganu sai Allah ya kawo wannan aya ta 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إمام الضحاك يا كربو دغ موسى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شي كما yake cewa inna hadhihi al-aya nazalat fi shaykhin min al-a'rab lalle wannan aya ta sauka akan wani tsoho wa daga cikin mutanen karkara ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutanen ƙauye kenan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam inni shekun lalle ni tsoho ne ga shekaru wanda munhamikun fi dhunub wanda na dilmiya ina cikin zunubai masu tarin yawa illa anni lam ushrik billah sai dai abin da na sani ni bana shirka da Allah madaukakin sarki bana hada shi da kowa منذ عرفته tun lokacin da na san shi na'am ina aikata zunubai amma fa ni bana sabo ga Allah ba ban taba yin shirka ba منذ araftuhu tun lokacin da na san shi wa amantu bihi da lokacin da na yi imani da shi walam attakhid min dunihi waliyan kuma ban riƙe wani majibincin lamari wani masoyi gare ni in ba Allah ba walam waqi'il ma'asi kuma ban je na auka wa ayyuka na laifi jur'atan ala Allah ta'ala saboda jara'a saboda ina sani na je na aikata wannan laifi na saba Allah saboda jara'a ban yi haka ba ina fatan fahimta sannan ya ce ban je na sanya ainihin wato idona a kan wani abin da yake na saɓan Allah ina sani ba saboda na san Allah yana ganina sai ya ce lalle ni na yi nadama wa inni lanadimun ta'ibun mustagfirun lalle ni na yi nadama kuma na zo ina mai tuba na ina mai istighfari fa ma da hali to wayyaya hali na yake a yanzu fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah madaukakin sarki baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da ya so abin da bai kai shirka girma ba liman yasha ga wanda ya so ga Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta wannan ɗaya kenan daga cikin abin da malamai suka faɗa idan mun ɗauki gaba ta farko mun karanta irinta a baya in za ku tuna lokacin da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima ko ma'ana Allah mun karanta irin waccan ayar a baya ita kuma waccan sai muka ce abin da ya sa ta sauka saboda waɗancan mutanen wahshi da mutanensa saboda lokacin da suka koma garin makka bayan an yakin ainihin wato uhud wahshi ai kun san shine ya kashe babban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama kuma yana ta tuba yana ta nadama abin da aka yi masa na alkawarin za a bashi sai ba su cika masa wannan alkawari ba sun ce za su yanta shi za su bashi kaza da kaza amma ba su bashi waɗannan abubuwan ba to me ya faru don haka sai ya so shi da mutanensa a kan su tuba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam takaddar cewa suna so su tuba amma babban abin da zai hana su tuba shine wasu ayoyi daga cikin alkur'ani waɗannan ayoyin ne ƙarshen suratul furqan وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هر إزواء إنديك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون تؤنا سكتير Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin bayan mai rahama Allah maɗaukakin sarki la ya da'una ma Allah ilahan akhar ba su kiran wani su haɗa shi tare da Allah ba su shirka kenan wala yaqtuluna nafsa suka ce to su kuma suna yi suna shirka wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma bayan mai rahama ba su kashe rai in ba ran da ta cancanta a kashe ta ba da haƙƙin musulunci suka ce su kuma sun kashe rai wanda bai cancanta a kashe ba Allah ya ce bayan mai rahama wala ya zinun ba sa yin zina suka ce su kuma sun yi zina to yaya akwai tuba a kansu sai aka saukar da ci gaban wannan ayar Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima an gane da kyau sai Allah ya ce to duk wanda ya tuba da gasken gaske to duk waɗancan abubuwan da yayi za a karɓi tubansa ɗaya kenan sannan abin da ya na laifi za a rubanya za a musanya laifin nan ya koma lada fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin za a mayar da wannan laifin da suka ya koma hasanat wani abu sai Allah subhanahu wataala to lokacin da aka rubuta musu aka kai musu wannan aya sai suka zo sai suka ce to ai abinda Allah ya ce wallazina la ya'minuna illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai wanda ya aiki na kwarai suna tsoron kada su tuba su yi imani kuma su kasa yin aiki na kwarai don haka su har yanzu suna da ɗarɗar wajen shiga musulunci to bayan sun faɗi wannan sai wannan aya ta sauka irinta ta bayancan da muka faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an gane da kyau lalle Allah madaukakin sarki baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda bai kai shirka girma ba amma fa liman yasha'u ga wanda ya so da aka tura musu wannan aya sai suka ce to ai har yanzu dai ana jika ai muna tsoron kada mu zamo ba mu daga cikin wanda Allah ya so su zai karɓi wannan tuba ɗin muka sani ba mu daga cikin liman ya sha kaga yan gata kenan ina fata mun fahimta don haka bayan sun faɗi wannan aka kuma saukar da waccan ayat cikin alkur'ani wanda Allah yake cewa qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ya ku qul ya ibadiy alladhina ya ku bayina waɗanda suka zalunci kayukansu la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗauke tsammani daga rahama ta Allah maɗaukakin sarki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an haƙiƙa Allah yana gafarta zunubi gabaki ɗaya to yanzu kuma me za su ce babu dan haka suka zo suka karɓi musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ba kissa za mu kawo ba to wasu malaman tafsirin sai suka ce ita ma wannan gabar tana da alaka da wancan wasu kuma suka kara da wannan ruwaya ta imamu dhahak na wannan mutumin ƙauye da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta abin da ya nufi shine a aqida ta ahlus sunna Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubi duk girman sa ga wanda ya so matukar dai ba a je wa Allah ana shirka ba an gane da kyau mu a fahimta ta sunna murtakibul kabira wanda yake aikata manyan zunubi a duniya ba kafiri ba ne amma kuma mai sabo ne an gane da kyau idan ya mutu yana ƙarƙashin ganin daman Allah duk abin da Allah ya da shi daidai ne in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya azabtar da shi ina fata mun fahimta in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la in Allah ya so ya azabtar da shi ko kuma ya gafarta masa wannan ita ce daidaitacciyar aqida sabanin khawarij waɗanda su suna ganin in dai aikata babban laifi to wannan ya zama kafiri ya zama murtad kuma suna halasta jininsa na kisa ina fata fahimta kuma idan ya mutu a haka zai zamo khalid mukhallat finnar zai dawwama a gidan wuta saboda suna daga cikin alwa'idiyin ɗayan kuma mu'tazila su kuma suka ce a gidan duniya fi manzila bainal manzilatain ma'ana la huwa bi mu'minin kamilil iman wala huwa bi kafir shi ba mumini bane mai cikakken imani shi kuma ba kafiri bane yana nan yana tangal-tangal shi ba a nan ba shi ba a can ba amma idan ya mutu a haka bai tuba ba to zai dawwama a gidan wutar jahannama kamar yadda khawari suka faɗi ina fata mun fahimta to amma daidaitan aqida ita ce ta ahlus sunna shi imani da kuke gani yan uwa yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha ayyuka idan suka mutum ya kusanci Allah ya samu karatun Qur'ani na filfili ala bi zikrillahi tatma innul qulub wannan sai su kusanta ka ga Allah sai imanin ya catu ya karu akan abin da yake na da shi yasa Allah a gurare da dama zaka ga yana cewa imanin su liyazdadu imanan ma'a imanihim ashe kenan imanin yana karuwa ba a ce dan ya wani aikata sabo ba shikenan ya fita daga bautaka ta muminai ya zama kafiri wannan kuskure ne yayin da ya wani aiki na zunubi sagira ko kabira ya zama asi mai sabo imaninsa ya ragu yayin da ya tuba tabbatacciyar tuba ya tsallake daga wannan ya samu wata martaba da Allah ya so ya kai shi daɗuwar imani ina fata fahimta idan kuma mutum ya mutu yana hali na aikata babban zunubi to yana karkashin ganin dama ta iko ta Allah maɗaukakin sarki in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya azabtar da shi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna sabanin waɗancan da suke ganin tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya aiki wani kabira min al-kaba'ir Allah ya faɗa masa narko to tabbas Allah ba zai canza wannan alkawari da ya faɗa ba ina faɗin haka ne yan uwa saboda mai ta maimaita karatun nanatawa yana tabbatuwa a kwakwalwa an gane da kyau muka ce Allah ba haka yake ba ai ko a cikin mutane idan mai martaba mai girma shugaba ya zo ya ce zai wa wani narko zai masa azaba to daga bisani sai ya ce ya janye wannan azabar ya yafe masa ya ba shi wata sakayya wannan ba za a ce abin nan canza alkawari ba ba za a ce saba alkawari ba sai dai a ce girma ne mutunci ne karamci ne an gane da kyau sabanin da ya masa alkawari na zai ba shi wani lada zai ba shi wani abu amma kuma ya zo ya bai ba shi ba to irin wannan shine saba alkawarin to shi kuma Allah ba yana canza alwa'du ba ne alwa'id ne yake canzuwa canza alwa'id kuma wannan karama ne a gurin karamci ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala ina fatan fahimta mun yi bayani a baya idan za ku iya tunawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mun yi bayanin mecece shirka yaya take da babba da karama da hatsarinta idan aka bibi wancan kasusuwa din za a samu ba sai mun maimaita ba insha Allah wa mai yushrik billahi dukkanin wanda yake shirka da Allah ya hada shi da wani faqad dalla dalalan ba'ida lalle ya bata bata wanda yake mai nisan gaske iyad'una min dunihi ubangiji Allah madaukakin sarki yace iyad'una lafazin in yad'una muka ce ai ma ya'buduna saboda abinda ake nufi da addu'a ai al'ibada ma'ana kiransu da suke ma'ana suna bauta musu ne an gane da kyau shi ne abinda wasu guraren suka zo a cikin alkur'ani mai girma abinda ake nufi da kiran waɗannan shaidanu ɗin ana nufin bauta musu kamar yadda Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hada siratun mustaqim ina fatan fahimta walaqad adalla minkum aha to kaga kenan ashe abinda ake nufi da kiran nan bautar waɗannan shedanu din ko kamar yadda annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yake kiran mahaifinsa ya abati la ta'budi shaytan ya babana kada ka bauta wannan shedanu din bauta shedanin nan kiransu da suke yi kenan kamar yadda anan yace in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan maridan ko kuma kamar yadda Allah ya ce bal kanu ya'buduna aljin to haka abin yake ma'ana abin da ake nufi da kiran su anan ana nufin bautar su ina fatan fahimta kuma a wani gurin Allah ya nuna cewa su shedanu da kake ganin su sashen su yakan yi wa sashe wahayi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun aw man kana maytan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuqina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kadhalika ma'ana Allah madaukakin sarki ya sanya a nan gurin idan muka duba zamu ga Allah bai faɗi wajahin fuskar wannan bauta da ake musu ba amma a irin waɗannan ayoyin da muka ji ta yanzu kaga ai daga cikin bautar shine da'a da suke yi wa waɗannan shedano ɗin yace wa in abatu innakum la mushrikun in har kuka yi musu da'a kuka ba abin da suke so lalle ku mushrikai ne inji Allah madaukakin sarki ya zo a cikin abinda a ƙarƙashin waccan ayar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru zuwa ƙarshe adi ibn hatim yake cewa lamma qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kayfa ittakhadhuhum arbaban ya su suka rike su a matsayin arbaban allolinsu a matsayin ababen bautansu sai annabi ya bashi amsa da cewa innahum ahallau lahum ma harrama Allah ai su din sun halasta musu abin da Allah ya haramta wa harramu alaihim ma ahallallah suka kuma haramta musu abin da Allah ya halatta fattaba'uhum su kuma sai suka bi su to bin nan nasu shine wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ita ce shirka din kuma shine ana iyad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan maridan ma'ana ai ba ba kowa suke kira ba in ba Allah face inathan lafazin inathan shine abinda mun faɗa ba muka tafi wajen shedan shi inathan ana nufin gumaka an ce inathan ne ma'ana allolinsu saboda allolin nasu suna ba su sunayen menene mata ne akwai lata akwai manata akwai menene uzza da kuma menene to waɗannan duk sunaye ne na menene na ainihin wato na na na, na, na mata to shine Allah anan yace in yad'una min dunihi illa inathan ba kowa suke bautawa in ba Allah ba face inathan ma'ana waɗannan gumakan nasu masu sunan mata wannan tafsiri na farko kenan wasu kuma suka ce inathan an ce inathan ne saboda a cikin su din ai akwai waɗanda suke kiran cewa mala'iku wai subhanallah wai abin nan ne banatullahi ne ‘ya'yan Allah mata ne wal iyazu billah shi yasa Allah ya ce a shahidu khalqahum sa tuktabu shahadatuhum wa yus'alun me farkon aya wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inathan a shahidu ko a wushidu khalqahum sa tuktabu shahadatuhum shahadatun wa yus'alun dan haka haka suka rike su kuma suke bauta musu to wannan sai Allah ya hakaito a dukkanin abin da ma suke bauta shi yasa su ma suka ce inatan ana nufin al-amwat mamata an gane da kyau gumaka da ba su jin komai to dan haka iyad'una min dunihi ay ma ya'buduna min dunihi illa inathan ay illa asnaman ba kowa suke bautawa in ba Allah ba face waɗannan gumaka nan a cikin ɗakin ka'aba kaɗai akwai gumaka ɗari uku da kaza duk suna bauta musu kowane hai kowace ƙabila kowace unguwa za ka same ta akwai allan da take bautawa kuma kowane allah za ka samu akwai shaidan da yake matsaluwa a jikin wannan gunki ɗin wataƙila ya dinga magana a bisa wannan siffar gunkin ku ji da wai dukkanin wanda yake bautawa wani gunki dukkanin wanda yake bautawa wani mutum mutumi bauta fa ba sai ka je kai sujjada ba ba sai ka je a ka je ka roƙa abinda ba zai iya maka komai ba ka je ka roƙi kabari ka je ka roƙi wani hoto wani mutum mutumi wani sassaƙe wani kaza wallahi ba abinda za su iya tsinana maka kuma wannan shirka ce babbar shirka wanda Allah madaukakin sarki yake magana anan wa in yad'una illa shaytanan maridan ba kowa suke bautawa ba face shaydan mai taurin kai to wannan shaydan mai taurin kan ashe yake zuwa ya shiga siffofin wannan ababen da ake bautawa sai ka ji an ce ah wannan fa gashi gunki amma yana magana ƙarya ne shedan ne magana da maganarsa ina fata mun fahimta aljani ne ya shiga domin a dilmi yadda waɗanda suke wannan mabiya din amma babu wani abin da wancan sassaƙen gunkin zai maka babu abin da zai maka ka kafu da tauhidi dukkanin wanda ya ce maka ana nan ana shiri a kanka sai an ga bayanka ana tsafi ana kulumboto ana kaza ana su hada su ware su kulla su duk abin da za a yi kulhuwa tafi karfinsu falaki da nasu tafi karfinsu kursiyu tafi karfinsu amana tafi karfinsu kai da kake da qur'ani dan uwa wallahi dukkanin wanda zai ji wani wai mai kulumboto wai mai hadawa ya warware dan duba dan duba mana malam dan neman ya zai rayu idan fitsari banza ce ka za ta yi mana idan fitsari banza ne ka za ta yi idan arziki yake nema ya ba wa kansa mana aljanun su kawo masa ƙarya ce damfara ce wallahi ba wanda zai iya baka wannan mulkin sai Allah duk wanda aka ce wai sai an je an sha jini an zub da jini an yi tsafi an yi kaza ƙarya ne wallahi kuɗinka suke ci a banza kuma ka je ka haɗu da Allah a matsayin mushiriki tatacce kuma ba za ka samu abin da kake nema ba saboda su ɗin kasassu ne ba za su iya baka komai ba ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la innal ladina tad'una min la lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talibu wal matlub Allah ya gama komai wallahi waɗannan gumakan da waɗannan da kuke nema su yi muku wani abu ba za su iya tsinana komai ba kai kaddara da kuda zai zo ya ɗaukan musu wani abu wallahi ba za su iya ba kudan nan komai ba ai taɓewar raunin mai bauta da wanda ake bautawa ya bayyana a fili ya kai da hankalinka da bokonka da lissafinka da sanin yadda in aka haɗa can da can za ka ci zaɓe kuma ka ɓige wani a shararren ɗan tasha ɗan daji wani boka wallahi shirme ne ai kan mage ya waye ai yanzu wayayyen dan siyasa shine wanda zai buga lissafin siyasa in na kawo ƙuri'a nan zan kawo can zan ka wannan lissafin ya fi ɓullewa ya fi maka sama da kaje a dinga kewaya ka a danne ka a ce sai an maka wanka tsirara sai ka sha kaza sai ka wannan ƙauyanci ne da aka yi yanzu a waye ai siyasa ta zamani قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ذاك إن أوا إذا كان نيم ملكي كسني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بابما سملكي كأيبا يو أبن يتاشي دقا وأن مصيبة ملكي ياكوما حتى ويما سنيما أوري سماري kaga wai mata 'yan mata wai suna neman wai barar addu'a idan ka ji yarinya ta fara maka fatawar wai ai mata istihara to an samu matsala babu wata istihara da za mai istihara ake cewa istihara ta sunna kowa yana yi wa kansa ne ina fata mun fahimta in baki iya baki je ki koya a koya miki ki yadda ake yi hadisin jabir ina fata mun fahimta amma ba maganar wai ki je a miki istihara a ga mijinki mai kyau ne mara kyau ne mai kuɗi ne mara kuɗi ne mai capacity ba wani capacity a tare da shi babu abin da zaki samu sai shirka a ƙarƙashin nan kuma wallahi sunna nan za ku gansu a kafafen sadarwa da yanayi mabambanta suna aikin bokanci ba su sani ba don haka hizba dole ta ƙara ƙaimi ta ƙara zage dantse wajen bankaɗe-bankaɗen ire-iren waɗannan mujiriman suna nan suna dalmiyar da mutane bari mu gaba kada mu cinye lokacin a wannan aya akwai bayanai amma ba dan ya ƙare ba in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida ma'ana ba kowa suke bautawa in ba Allah face goma kansu wa in yad'una ay wa ma yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bautawa ba in ba shaydan wanda yake mai taurin kai ba to shi shaydan mai taurin kai wa qala yace la attakhidanna tabbas wallahi sai na riki min ibadika nasiban mafruda wani kaso kayyadajje na jasu daga cikin bayinka shaydan fo yake gaya wa Allah ka san ai an yi cikakken tataccen gawurtaccen mara kirkin mutum mara kirki kuwa ina fatan fahimta don haka shedan ba ka da wani maki a duniya sama da shedan dan uwa shi yasa Allah ya sha gaya mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan lalle shedan maki ne gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki ya ku ɗan adam idan ka bi abinda shedan yake so zai batar da kai kuma Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika bi sautika wa rajilika a akabanin nan wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghururan ade duka idan ka je ka dawo Allah ya magana inna ibadi laysa laka alaihim sultan hakika bayina masu ikhlasi a wani gurin ba ka da ikon kabatar da su dinnan amma ka je wastafziz man istata'ta ka je ka girgiza ka fizgi ka rudar da waɗanda zakai an gane da kyau ka bi duk hanyoyin da ka bi kuma wallahi zai ja din zai ja kwarai da gaske saboda akwai wanda yau ko cewa kai an cuci shi dan wallahi sai ka samu waɗanda suka ce kwarai da gaske to kaga irin wannan ai an abu da riman shedan ne a sha kiɗa kuma wannan za su gama bin su a tattara a gidan jahannama ya musu general assembly ya ce kada wanda ya ƙara cewa wai shedan ne وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم za mu maimaita wannan aya a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da abin da ke faruwa a ƙarƙashinta abinda waɗannan ayoyi suka faɗi shi ne shaidan ya ce wa ƙala la'attakhidan na min ibadika nasiban mafrudan wallahi sai na riƙe wani ƙayyadajjen kaso wani kaso ƙayyadajje daga cikin bayanka ya Allah me zai musu daga cikin abin da ya ce wala nahu wallahi tabbas sai na dinga ɓatar da su sai na ɓatar da su wala umanniyan nahum sai na dinga sa musu dogon buri dan Allah shaidan din bai yi ba ga sunan zaka ga yau har wasu wai kungiya ce su masu bautar shaidan su kawai sun gawurta suna ganin shaidan din an zalunce shi su ne za su zama mabiya shaidan to Allah ki yashe mu da mabiyan shaidan an gane da kyau dan haka shaidan Allah madaukakin sarki yake faɗi anan yace wala udillannahum wala umanniyannahum yace tabbas zai ainihin wato dinga sa musu dogon buri dogon buri yan uwa ka sanya buri a abu mai kyau amma dogon burin da ba shi ake nema ba wannan babu inda zai je babu inda zai kai ka ya ainihin wato ya zai kai ka ne ya baro ka ina fatan fahimta wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum a daidai nan gurin da ya ce wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am kuma lalle zan dinga umartar su suna gutsitsire kunnuwan dabbobin gida dabbobin gida da ake nufi a nan su ne dangin raƙuma dangin shanu dangin awaki da dangin tumakai an gane da kyau to zai ce zai dinga umartar su suna gutsitsire waɗannan kunnuwansu to me ake nufi a nan gurin kawai su zo su dinga gutsitsire wannan kunnuwansu me ake nufi ba za ka gane ba sai ka nemi taimakon wasu ayoyin sannan za ka fahimci me yasa suke gutsitsira wannan kunnuwa ɗin nasu abin da suke yi shine sukan je su ainihin wato samu wasu dabbobi sukan kasa su kashi uku sai su ce wannan ko dai sun bai da ita kaza ko sun haramta ta ko sun yi kaza ko sun yi kaza dabbobin su ne kamar haka akwai ta farko akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham to waɗannan kowanne akwai abin da suke rika suke faɗi a kansu bahira shi yasa Allah ya ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun a cikin ma'ida ma'ana su abin da suke yi shine akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham bahira ita ce daga albahar ne kuma abin nan ana cewa abin nan bahara udunaha ko kuma ai shakka udunaha daga nan aka samu bahira fa'ila ne an gane abin da ake nufi da ita wata taguwa ce wacce aka tsaga mata kunne me yasa aka tsaga mata kunne saboda dalili dalilin shine idan ta zamo ta haifi ‘ya'ya mai tarin yawa galibi idan ta haifi ‘ya'ya biyar to sai a ce wannan ta zamo bahira ce sai a tsaga mata kunne sai su hana ainihin wato hawanta ba za a kuma yanka ta ba Allah ne halatta Allah ne haramta su suka yi wa kansu an gane da kyau wannan bahira kenan idan ta kai ta haifi ‘ya'ya biyar to sai ya zamo ba za su hauta ba kuma ba za a ainihin wato yanka ta ba sai a ainihin wato a kyale ta sai a tsaga mata wannan kunne ita ce bahira ta biyu akwai sa'iba ita kuma sa'iba ita ma ko dai ta zamo taguwa ko kuma ta zamo akuya waɗanda suke rabuwa da ita ake barinta ga allolinsu ga wannan gumakan nasu ba za amfani da ita ba ko amfani da nonanta ba za a hauta ba ita kuma galibi wannan sa'iba ɗin takan zo ne ladan abin da aka yi bakance an san bakance aiko mutum ya bakance idan Allah ya bashi kaza ya bashi lafiya ko ya bashi sa'a a tafiya ko ya bashi sa'a a yaƙi ko ya bashi kaza da kaza to zai yi ainihin wato zai ba da wannan bahira ɗin to idan ya samu abin da yake na bakancan nan to sai ya je ya samu wannan naƙa ɗin ma'ana ko dai ta zamo taguwa ko kuma akuya wacce ita wannan galibi sai ta kasance sai ya ba da ita ga allolinsu to wannan ita ma ba za a yanka ta ba ba za a ainihin wato yi amfani da ita ba kawai an rabu abinta saboda an bata an bata ne ga suwane ne ga gumakansu ina fatan fahimta suka ce galibi irin wannan wasu malaman kenan suka ce sai ta haifi ƴaƴa ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma idan ƴaƴa guda goma dukkanin ƴaƴan nan mata ne to irin wannan ita ce ake bada ita a matsayin irin wannan bakance din bahira kenan ta haifi 'ya'ya goma dukkaninsu mata ne to za a bawa waɗancan gumakan nasu ba za a yanka ta ba ba za a tatsi nonanta ba ba za a hauta ba za a yi kaza ba sa'iba kenan sai kuma ta uku wacce ake nufi da wasila ba wasilan layin ku ba fa alwasila an gane da kyau bisad ita kuma alwasila ita ma akuya ce wanda idan ta haifi na farko sai ta haifi 'ya'ya mata sannan sai ta haifi 'ya'ya maza to sai 'ya'ya mazan nan a basu su zamo a bawa cewa ainihin wato a bawa gumakansu an gane ba za su yanka ita wannan akuya ɗin ba sai su ba da ita ga ainihin wato allolinsu sai su riƙe mata ɗin 'ya'ya mazan kuma sai a bawa ainihin wato su riƙi kai 'ya'ya mazan na ita kuma sai a ba da ita ga wannan allolinsu sai na ƙarshe akwai alham alham shi kuma alfahal kenan namijin raƙumi amala kenan ingarmar raƙumi to shi kuma idan ya barbarar ‘ya'ya aka samu ‘ya'ya goma to wannan kam hama zaharahu ya kiyaye bayansa ma'ana ba za a kuma hawansa ba ai ya zama ingarma ya barbarar ‘ya'ya goma an gane da kyau to da haka ba za a kuma hawansa ba ba za a kuma sanya shi ya je wani aikin wahala ba wannan duk ina ba da ɗaya daga cikin ma'anonin da aka babbayan su ne watakila ka ji wasu ma'ana na daban a wasu wuraren amma dai waɗannan su ne kai tsaye idan aka faɗa mecece wasila a mecece bahira ko sa'iba ko menene ko wasila ko kuma har to sai Allah amma ida ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin Allah fa bai sanya musu wani haramci akan waɗannan dangogin ba walakin nan ladina kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala Allahil kadhib suna kirkirar ƙarya ne su jingina wa Allah madaukakin sarki walakin aktharuhum la yaqilun sai dai da yawan su ba su hankalta ba wanda ya haramta musu su suka haramta ma kansu ina fata mun fahimta to wannan shine abinda wasu malamai suke nufi a nan gurin ma'ana a wala amurannahum falayubattikun na adanar an'am da shaidan ya ce kuma tabbas sai na dinga umartarsu suna gutsitsire ainihin wato adanar an'am kunnuwan dabbobin gida kajo inda ake nufi waɗancan kuma kowace gutsara kunnanta da aka akwai sababi akwai dalili saboda za a bada ita ne ga waɗancan allolinsu kamar yadda muka ji asalin at-tabtik at-tabtik shine abin da ya shafi attaqati'u an gane attaqati' ma'ana yanke a kowace yanka kamar yadda ya zo daga cikin ƙaulin zuhair yake cewa hatta idza ma hawat kaful walid laha tarat wa fi kaffihi min rishiha bitaku ay qita'u abin da yake nufi bitaku ana ay qita'u ma'ana yanka shine abin da ake nufi a cikin wannan aya ina fata mun fahimta to ubangiji Allah madaukakin sarki a nan gurin ya bayyana cewa lalle shedan zai ja wani kaso daga cikin bayansa daga cikin bayan Allah maɗaukakin sarki an gane da kyau amma a nan gurin ba a fayyace cewa wannan ƙayyadajjen kaso ɗin da shedan zai ja ba a wata ayar Allah ya ce la'aqa'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين أو تآيركم يتي أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ina fata mun fahimta a wani gurin ko in ce a nan gurin Allah maɗaukakin sarki bai faɗi abinda zaton nan na shaidan ya zaci cewa zai je ya ja wannan yanki nasa da Allah maɗaukakin sarki ya ce shiɗan ya riya cewa zai ja wasu kaso a cikin halittu na Allah maɗaukakin sarki a cikin bayansa to ba san cewa shin shiɗan wannan zato da ya faɗa ya tabbatu ko kuma bai tabbatu ba a cikin alkur'ani ina ga saba Allah ya ce walaƙade aminin saddaka alaihim iblisu zannahu kaga kenan ya tabbata akan wannan jan da ya ce zai ja ya ja wani kaso daga cikin abin da yake a wani gurin Allah ya ce la'agwiyannahum la'agwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin izuwa da ya karshe yan uwa amma dai duka bayan Allah masu ikhlasi su waɗannan ba su da wata abin nan shaidan ba zai iya samun iko a kansu ba domin Allah ya faɗi innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikuna kadai sultan din ma'ana ikon sa da yake da shi akan waɗanda suke yin shirka ne amma waɗanda suke bayan Allah inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم to Allah ki yashe mu da raban shedan amma lalle shedan ya halakar da na baya kuma yana halakar da na yau kuma zai ci gaba da halakarwa domin ya ce wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin da yawa daga cikin mutanen da suka gabata shedan ya halakar da su kuma a yau muna ganin halakarwar da shedan yake yi kwarai bai gajiya ba bai daina ba yana ta yi to mu bar wannan gaba ta farko haka ya ce menene wa ƙala la'attakidan na min ibadika nasiban mafruda wala udillan nahum wala umanniyan nahum wala amuran nahum falayubattikun na adanar an'am gaba ta gaba sai ya ce wala amuran nahum falayughayyirun na halƙallah kuma tabbas zan dinga umartarsu su dinga canza halittu na Allah ko halitta ta Allah maɗaukakin sarki to me ake nufi da nan gunan da Allah ya ce zai dinga da shaidan ya faɗa cewa zai dinga zuwa ya sa su suna canza halitta ta Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce abinda yake nufi da zai canza halitta ta Allah a nan ana nufin fitra fitra abinda Allah ya halicci mutane a kai abinda Allah ya halicci mutane a kai shine addini ingantacce na musulunci an gane da kyau wannan ita ce Allah hanifiyya ma'ana hanya miƙaƙƙiya wacce babu shirka a cikinta ita ce yadda aka halicci kowane ɗan adam a kanta ina fata mun fahimta shi yasa Allah ya ce fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah to wannan la tabdila li khalqillah ma'ana babu canji cikin halittar ai cikin fitrar Allah madaukakin sarki da ya tsara cewa kowa za a haife shi a cikin ainihin wato a musulmi ne sai dai ko iyayensa su mai da shi ba nasare ko ba ma ba yahude ko ba majushe ko makamancin haka to shi dan shi yake taka rawa wajen canza wannan fitara wannan a ra'ayin wasu malamai din kenan ina fata mun fahimta domin cewa la tabdila li khalqillah abinda ake nufi ai kada ku dinga canza fitara ta Allah madaukakin sarki duk da an kane a matsayin khabar to amma khabar ne da yake nuna fi ma'anar insha ai kada ku canza wannan fitara ta Allah madaukakin sarki kamar yadda yace fala rafatha fala rafatha wala fusuq wala jidala fil alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj ai abinda ake nufi la tarfuthu wala tafsuku kada ku yi rafatu kada ku yi fasikanci kada ku yi jidali kada ina fata mun fahimta amma duk a matsayin labari suka zo alkhabar ne amma fi quwwatil insha an gane da kyau abinda zai ƙara karfafa ka akan cewa yadda wasu malaman suka kawo anan abinda ake nufi da khalqillah anan ana nufin fitra shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito riwayar bukhari da muslim abin nan kai kamar yadda zo cikin bukhari da muslim ruwayar abu horar ta radiyallahu ta'ala an yake cewa ƙalar na biyu sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin dukkanin wani abin halitta da ka gani yuladu alal fitra to ana halittarsa ne akan fitra akan tsari na musulunci fa abawahu yuhawwidanihi to iyayensa ko dai su mayar da shi ba yahude au yunassiranihi ko su mayar da shi ba nasare au yumajjisanihi ko su mayar da shi ba majuse an gane da kyau to haka al'amarin yake amma kowa da ka sani ana halittar sani akan wannan ɗabi'a ta musulunci to wannan suna ƙarfafa gwiwa akan cewa abinda wannan aya take nufi lalle ana nufin wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah abinda ake nufi shine a canza wannan fitra din daga musulunci zuwa wani abu na daban wannan kauli na farko kenan akwai kauli na biyu akwai kauli na uku akwai kauli na kaza amma ana nuna mun lokaci yayi kauli na biyu da zamu tashi a kansa gobe wasu malaman suka ce abinda ake nufi da canza halitta ta Allah shine mutum ya zo saboda gauranta ta ishe shi kawai ya je ya dandake kansa ai kwarai da gaske an san dandaka aiko ko dandatsa kuke cewa an san fitiya aiko to irin wannan me suke ce masa castration ne ko abin nan castration ko irin wannan mutum aje kawai a yi masa aiki a yanke abin samun haihuwa ko makamancin haka saboda shi kawai ya yi bautar Allah a to babu wannan a musulunci ko kuma saboda shi ya samu saukin sha'awa ko kuma saboda to wannan yana daga cikin tabdil khalqillah ko in ce menene wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kamar yadda malamai suka tattauna ana lokaci yayi amma a daidai gaban nan zami ya halatta mutun yayi mala yana ta dariya ko bai halatta ba wasu sahabbai sun zo su yi to menene hukuncin wannan to yaya za a je a yi wa dabba tauran da ya addaba akuyan layinku ko wani abin da yake na yaya za mu fuskantar da su shin yana daga cikin canza halitta ta Allah a yi wa waɗancan fitiya a yi musu dandaka waɗancan dabbobin ko kuma mutane ko makamancin haka akwai bayanai a gobe da izinin Allah akwai kuma ƙari na masu ƙarin gashi da masu magana wushirya da masu magana tatu duk mu haɗu da ku a cikin wannan aya da izinin Allah da waɗanda suke ƙoƙarin canza halitta na Allah da masu wushirya da masu bulicin to gobe dai ma da insha Allah abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu